tabaraka wa ta'ala shi ya cancanta a yabe shi kuma a gode masa muna yi wa Allah ta'ala godiya wanda ya sanya zikiri da ambaton shi yana daga cikin manya-manyan ibadu da aka umarce mu ma'aikata a rayuwa kuma yana cikin ibadun da suka fi kowane ibada sauki Allah shi ne abin ambato abin yi wa zikiri da dukkan wani harshe shi ne abin yi wa godiya akan kowane kyautatawa da ya yi kuma a kowane hali muna gode wa Allah tabaraka ta'ala ya halicci halittu duka gaba daya don su bauta masa kuma ya bayyana musu ayoyinsa don su gane shi su san shi su girmama shi kuma ya sauwaka musu hanyoyin da za su sadu zuwa gare shi don su haɗu da shi ɗin Allah shi ne ma'abucin falala mai girma ma'abucin alƙarshi mai karamci shine mai alheri mai yalwa ya cancanci yabo ya cancanci a girmama shi Allah shine ya sanya zikiri shine dashen gidan aljanna gaba daya zikiri dashai na bishiyoyin gidan aljanna shine zikiri aljanna wuri ne wanda yake mai turbaya mai kyau mai ruwa mai daɗi dashanta kuma shine ambaton Allah ina shaidawa baba mu bautawa da cancanta da dacewa sai Allah tabaraka ta'ala shi shi kare kuma ina shaida annabi Muhammadu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne shi ya koya mana zikiri ya koya mana ambaton Allah tare da sahabbansa wanda suka bi shi da kyautatawa har zuwa ranar ƙarshe ya ku yan uwana musulunci bai gushe ba yana kwadaitar da mu mu rinka bibiyan hanyoyi na alkhairi da za su isar da mu zuwa ga ubangiji zaman lafiyar mutum shine ya zama yana da zaman lafiya da sulhu tsakaninsa da mahaliccinsa Allah tabaraka wa ta'ala duk abin da za ka yi ya zama baka da matsala tsakaninka da Allah amma don ka shirya da kowa a duniya amma kana da matsala tsakaninka da ubangiji to ka shiga uku kuma baka ci sa zuwa duniya ba Allah ya nuna mana hanyoyi da dama da zamu mu samu kusanci gare shi kullun Allah ce yake bawa ya kusance shi ya matse shi ya kusance shi ya matse shi to daga cikin hanyoyin da ake samun kusanci zuwa ga Allah shine yin zikiri da ambatan shi tabaraka wa ta'ala Allah ya ce ku tuna da ni shine zikiri ni ma zan tuna da ku fazkuruni azkurkum duk wanda ya tuna da Allah yayi zikiri shi ma Allah zai tuna da shi kana so Allah ya tuna da kai Allah ya ce muke ka Allah ya maka kaza to ka rinka ambatan shi ku ambace ni ni ma zan ambace ku ku gode mun kar ku butulce mu inji Allah Allah ya ce ambaton Allah zikiri shine babban abu wala zikrullahi akbar manzo Allah ya ce akwai wasu kalmomi guda biyu masu sauki a harshen ɗan adam masu nauyi a sikeli ba su da wahala faɗa kalimatani khafifatani alal lisani kuma Allah yana son su habibatani ila rahmani sune subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim waɗannan kalmomi ne ba su da wahalan faɗa subhanallah bihamdi subhanallahi alazim Allah yana son su da haka duk wanda yake so Allah ya so shi ya yawaita subhanallah bihamdi subhanallahi alazim kana zaune sai kai guda ɗari nawa ba wahala ba nauyi ba sai ka ƙara mai a mota ba abu ne mai saukin faɗa ƙwarai da gaske Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa cikin alhadisul qudsi ni fa ina inda bawa na yake zato na in ji Allah ana inda zanni abdi bi kuma ina tare da shi duk lokacin da ya ambace ni duk lokacin da bawa na ya tunani yayi zikiri to ina tare da shi wa ana ma'ahu idza zakarani ko wa ana ma'ahu idza da'ani Allah ya ce in bawa ya ambace ni ni ma sai na ambace shi in ya ambace ni a karan kansa ni kuma sai ana ambace shi a cikin manya-manyan mala'iku a nan kana zikiri Allah yana ta ambatonka tare da manya-manyan mala'iku yana yabanka yana faɗan alkhairi a kanka akwai abin da ya wuce wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mufarriduna sun riga kowa sabai suka ce su al-mufarridun sai ya ce su ne masu ambatan Allah da yawa ya ku yan uwana an hana mu aikata zikiri na bid'a an hana mu aikata zikirin da ba shi da tushe ba shi da asali amma kuma an umarce mu mu aikata zikiri wanda ya zo a nasi mutum ya kaurace wa zikirin bid'a kuma sai ya zo ka ga ya waye gari ba yin zikirin sunna rayuwar dan adam gaba ɗaya a cike take da zikiri kuma da zikiri ne zuciyar mutum take rayuwa take haɓaka ya ji daɗi shi musulmi ne ya ji ɗanɗanon imani ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا to amma abun mamaki sai kaga wani ya kaura cewa zikirin na bid'ar baya yi to kuma na sunnar ma baya yi karatun qur'ani zikiri ne babban zikiri ka rike shi ka lazimce shi ka cika sikelinka da lada mai tarin yawa da zaka yi mamaki ran tashin kiyama wallahi salatin annabi zikiri ne ka yawaita shi ka wayi gari a kiyama ka ganka dab da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama dan ya faɗa hadisi yace wanda yafi kowa kusanci da ni a cikin ku shine aksarukum alayya salata wanda yafi yawan yi mun salati a cikin ku tasbihi tahmidi tahlili hauqala haylala duka waɗannan abubuwa ne da ake da bukata bawa ya yi ta yi yana ambaton Allah da su wanzu Allah ce karka gushe sallallahu alaihi wasallam face harshenka yana ɗanye wajen ambaton Allah ko kiran Allah tabaraka wa ta'ala amma waye ya samu wannan falala waye yake kusa da Allah ina shaida muku babu wani mutum mai rayuwa mai daɗi wallahi sama da mutumin da yake rayuwa akan zikirin Allah wallahi malam ba a gani ne a rubuce a fili shi yasa amma duk mai yawan kusantar ubangiji da zikiri wallahi shine yafi kowa samun rayuwa yafi kowa kwanciyar hankali da nutsuwa raha qalbiyya tumanina sakina kwanciyar hankali nutsuwa da Allah zai zuba masa saboda Allah ce ala bi zikrillahi tatma'innu yau mutum yana cikin damuwa kaga mutum ya tashi da daddare yana ta buge-buge shi kadai sai matarsa ta danne shi wallahi wani ihu yake ya ta ihu a gado saboda da ya zo kwanciya baya zikiri wataƙila ma akan wani aljini ya kwanta bai sani ba to duk abin da annabi ya ce musulmi in zai yi na ambaton Allah baya yi yanzu mutane fa malam da wayarsu ita ce zikirinsu da cajin yake bacci ko mutuwa ce ta zo masa wallahi ya gama kalle kalle ya gama wannan chatin din da shi zai mutu masifa kenan waye a cikin mu yake iya kashe wayar ya ajiye ta ya zauna a gadansa ya yi zikirin nan ya shafa jikinsa ya yi duk azkar da annabi ya ce a yi ya yi bacci ya kwanta ta bangaren shi na dama ya kwanta da alwala amma ina wani ma a ƙarƙashin gado yake tarar da wayarsa da asuba saboda yana kallo ya jefar da ita da haka ya wuce ya tafi kuma wani daga nan yake tafiya wallahi baya dawowa da yawa waɗanda daga gadansu na kwanciya wallahi suke tafiya wannan gafala wannan rabkana wannan gudun Allah wannan nesantar ubangiji da rashin zikiri da ambatan Allah ya yi yawa in za ka shiga masallaci ba ka yi in za ka fita ma ba ka yi in ka zauna ma waya ce a hannunka yanzu hudubar juma'an nan da ake wani catin yake yi ya gama kwashe kansa albarka da duk ake samu a cikin hudubar da yawa wallahi da ya zauna zaman banza shi a wajensa gwanda ya bude wayarsa ya ta ba da ansar whatsapp ɗinsa da aka bashi da ya ta duba facebook ɗinsa da yawa da maza da mata da yawa a masallacin juma'a ana yi saboda gafla saboda rafkana ya manta cewa aka yi ko motsi ka tashi ka taba wani ko kai magana a juma'a ana hudu ba ba yi amma shi yana iya kallon wani abu ya duba a waya har ma ya dariya har ya kashe duka yana cikin huduba huduba ba wasa bace da aka ku ambaci Allah sai Allah ya ambace ku ku girmama Allah sai Allah ya girmama ku manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi bayani cikin hadisansa masu yawa a dunkule malamai suka yi bayani cewa babu abinda dan adam yake wutar da lokacinsa mai albarka a cikinsa irin wato zikirin Allah kuma ba abinda dan adam yake samun kusanci zuwa ga Allah da wuri da shi irin zikirin Allah ambatan Allah tabaraka wata'ala kuma shine abinda mabudin alkhairi ga bawa duniya da lahira da zikiri zuciya take rayuwa wa bi zikiri hayatul qalb kuma zikiri shine abincin zuciya abincin ran dan adam idan dan adam baya ambatan Allah ya rasa zikiri to ya zama bai da bambanci da gangan jikin da aka hana shi abinci Allah ya ce da shi ne za ku samu nutsuwa ibnu taymiya yana cewa rahimahullah zikiri da zuciyar dan adam kamar kifi ne da ruwa duk lokacin da kifi aka cire shi a cikin ruwa to mutuwarsa ta zo ba yanda za a yi kifi ya rayu akan fago haka to har yace kuma duk lokacin da aka raba dan adam da zikiri da ambatan Allah to shi ma kamar matacce yake bai da bambanci da wanda yake matacce ne ya mutu saboda baya ambatan Allah ko da yana tafiya a bayan ƙasa to kaga wanda ya mutu a man kana hayyan maitan yanzu wanda yake matacce daidai yake da wanda yake raye ba iri ɗaya ba ne yanzu ka duba in za ka kwanta bacci aka ce kai zikiri in za ka tashi kai zikiri in za ka shiga banɗaki kai zikiri in za ka fito kai zikiri in za ka bar gidanka za ka fita kai zikiri in za ka hau abin hawanka kai zikiri in za ka shiga kasuwa ka yi zikiri idan ka zo fitowa akwai zikiri in za ka dawo gidanka akwai zikiri in za ka ci abinci akwai zikiri in ka gama cin abinci akwai zikiri in za ka duk abin da za ka yi akwai zikiri idan kana tafiya ka hau tudu kaga kana yin hawa akwai zikiri in ƙasa ƙasa kake gangara akwai zikiri in a masallaci kake akwai zikiri idan majalisi ka zauna za ka tashi akwai zikiri in hiran ma kai za ka tashi a wani guri akwai zikiri ku gaya mun inda rayuwar ɗan adam take ba zikiri Allah ya gama mana komai amma muna cikin ghafla muna cikin rafkana Allah tabaraka wata'ala ya yi umarni da zikiri a cikin alkur'ani ya kwadaitar kuma ya yabi masu yin zikiri yabo mai yawan gaske yace ya ku masu imani ku fa ambaci Allah fa ambato fa mai yawa ya ayyuhal ladina amazkurullah sai ce zikran kathira shine ibadar da Allah yace ayi kuma ayi da yawa haka ba a gajiya dan an yi da safi a ƙara da azar ba a gajiya dan an yi da la'asar a ƙara da magariba akwai zikirin safiya akwai wanda rana ta raba akwai na yammaci akwai na shiga kasuwa akwai na shiga daji akwai wanda in iska ta taso akwai wanda in ranka ya baci akwai wanda in shaidan ya zo maka kusa akwai wanda in ka yi fushi komi ba akwai zikiri akwai na shiga makabarta akwai na hawa jirgi akwai na shiga kasuwa akwai akwai akwai akwai akwai ko ina akwai ambaton Allah dan a nuna ma ba za ka taɓa yin rayuwa ingantacciya mai daɗi ba tare da me zikiri da ambaton Allah ba ku duba wani abun mamaki malam aikin hajji gaba ɗaya sallah ne zikiri ambaton Allah amma daga ƙarshen aikin hajji Allah ce fa idza qadaytum manasikakum in kun gama manasik kun gama ayyukan hajjin ku duka fa labbaika allahumma labbaika ne allahumma kaza allahumma kaza addu'a a dawafi addu'a a hajar al'aswad addu'a a tsakanin rukunin yamani addu'a wajen shan zamzam addu'a a kan safa addu'a tafiya tsakanin safa da marwa addu'a a kan marwa addu'a dawowa addu'a tafiya addu'a dawowa addu'a tafiya addu'a dawowa addu'a tafiya addu'a dawowa addu'a tafiya har kai guda bakwai addu'a tafiya arfa addu'a zaman mina addu'a wajen jifan shedan shedan ba za ka je ka jefa in kai jifan nan na farko sai ka tsaya kai addu'a in ka je kai na biyu sai ka tsaya kai addu'a idan za ka yanka dabba ta hadaya addu'a idan ka je za ka yi dawaful hajji addu'a zikiri amma Allah ya ce fa idza qadaytum manasikakum in kun gama manasik ibada ku ta aikin hajji to ku dada yin zikiri fazkurullah ka zikirikum aba'akum aw ashadda zikra ku ambaci Allah kamar yadda kuke ambatan iyayen ko sama da haka bal sama da yanda kuke kiran iyayen ku ita ce ibada da ake so ai tayi ai tayi ai tayi kun san me yasa saboda matukar dan adam yana so ya rayu rayuwa mai inganci mai daɗi to wallahi ya ringa ambatan Allah malam ko qur'ani ne ka bude ka karanta izu ɗaya izu biyu ka gama ka shafa kai addu'a wallahi ka ji wata nutsuwa ta daban kuma wallahi zaka ga mutane hankalinsu a tashe a dimauce a gigice wallahi sai ga Allah ya baka nutsuwa ka san me saboda tazkurullah wa tazkuruhu wa tazkuruhu kaseeran miraran wa tikrara kana yawan yi ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana yin bayani cewa daga nana Aisha babu wani lokaci da zai wuce wa dan adam baya ambaton Allah a ciki face sai yayi hasara da nadama akan wannan lokacin duk wanda ya bar wata minti ko wata sa'a ko wani lokaci wallahi baccinmu in aka lissafa mana baccinmu bayan mun mutu iya wato awannin da muka ɗauka muna yin bacci wallahi mutum sai ya yi nadama kuma yanzu in kana so ka gwada lissafi ka gani irin baccin da kake in shekara ta zo ƙarshe ko to ka buga ka ga awannin da kai na bacci awannin da kai na buge-buge ka ga baccin da kai kayi zikiri ka ambaci Allah wannan duk ya tauba kai ba sai dai wataƙila in kai mumini ne mai imani ne ka saba kana wata ibada Allah ci gaba da rubuta maka lada to sai mutum ya yi nadama akan lokacin sa ranar tashin alkiyama in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ibnu abbas ke cewa da Allah ya ce ku ambaci Allah ambaton masu yawa ya ku masu imani shine ku rinka ambaton Allah fil laili wan nahar dare da rana akwai zikiri na rana ga sunan din na gaya muku akwai zikiri na dare malam akan je a zauna haka kurin ka fuskanci alƙibla kai ta buga zikiri ka ta subhanallah in ka gaji ka dawo kai ta alhamdulillah ba irgawa kai ta la ilaha illallah idan ka gaji kai ta salatin annabi jama'a wannan shine sunna idan an ce kada a daki kirji a yi to akwai kuma na zama cikin nutsuwa kana yi makocinka bai ma san kana yi ba kana yi matarka ba san kana yi ba daga kasuwa zuwa gida idan kana so za ka iya la ilaha illallah ɗaruruka daga gida zuwa makaranta za ka iya zikiri mai tarin yawa a shagonka a kasuwa kana zaune kana sana'a zaman da kake za ka iya zikiri mai tarin yawa da wani wanda kila a makaranta ma bai iya yi ba ga furos ga opportunities damammaki da ubangiji ya bamu da zamu ambaci Allah amma wallahi shedan mantar da mu yake yi sai ka rafkana ka shagalta da wani abu ya ce ka ambaci Allah dare da rana ka ambaci Allah kana zaune a gida ko kana kan tafiya ka ambaci Allah lokacin kana cikin farin ciki ko kana cikin bakin ciki kana cikin yalwa ko kana cikin matsi ko kana cikin ciwo ibnu taymiya yake cewa duk wanda ya lazumci zikirin da muallimul khairi mai koyar da alkhairi ya koya mana shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kaman zikirin shiga masallaci zikirin fita masallaci zikirin shiga ban daki zikirin fita daga ban daki zikirin farka daga bacci zikirin fara cin abinci zikirin gama abinci zikirin saka sutura da sauransu yace to ai wannan ya shiga cikin wazakirin Allah kaseeran wazakirati yanzu malam kaga wannan rigar dirrar da zaka sa ta akwai zikiri duk wandan da zaka cire inda zaka sa riga akwai zikiri amma da Allah ya shedan yake barin mutum ne tunawa an zamu sa wando sai mun yi zikiri kullun sai mun saka riga sai mun saka wando to kuma akwai zikiri in in sabuwan tufafi ne akwai zikiri idan tsohon tufafi ne akwai zikiri ina yawa yan uwana musulmi wasiya da wannan babban littafi karami a hajami karami a ido amma babba ne a cikin fa'ida da aiki shine littafin hisnul muslim kada mutum musulmi ya kuskure ya rayu bai karanta wannan littafi ba bai haddace addu'o'in da ke ciki ba bai yi mu'amala da wannan littafi ba shi da iya shi da iyalinsa gaba daya Abu Darda yana cewa in sanar da ku abin da yafi komai alkhairi cikin ayyukan ku kuma wanda ya fi tsarki a wajen mamallakinku kuma wanda zai fi daga muku daraja ranar kiyama kuma shi ya fi muku ku ciyar da zinare da azurfa zikiri ya fi ba da kuɗi fa wallahi zikiri ya fi ba da kuɗi khairul lakum yace min infaqiz zahabi wal warid zikiri ya fi ka haɗu da abokin gaba fa wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu anaqakum wa yadribu anaqakum anaqahum wa yadribu anaqakum suka ce kwarai ko ya manzon Allah yace zikrullah ambatan Allah duk ya fi waɗannan abun gaba daya Allahu akbar daga cikin fa'idodin zikiri yana koran shedan duk wanda yake so ya nisanci shedan ya guji shedan to yawaita ambatan Allah gashi nan kana da tasbihi bila adadin subhanallahi kawai in kana ma zaka yi bila adadin barkate la ilaha illallah لا إله إلا الله بلا عدد كو لا إله إلا الله وحده لا شريك له بلا عدد كو استغفاري استغفاري كو صلاة على النبي بلا عدد to zaka kori shedan kuma zai kubutar da kai daga makircin shedan zikiri kaman wata katanga ce mai tsaro ibn al-qayyim Allah ya masa rahama yake cewa gangan jikin da ake zikiri da wanda ba a yi akwai bambanci duk gangan jikin da ake zikiri kamar wannan ginin ne an inganta shi an sa masa siminti an yi masa filasta aka sa masa tayar aka inganta shi ba ƙaramin abu ne zai dake shi ya fasa shi ba to ya ce gangan jikin mutum ma yana inganta shi ya ba shi kariya daga dukkan cututtuka da bala'ai na duniya da ka iya tunkaran ɗan adam ya ce jikin da ake zikiri ake ambatan Allah ko wata masifa ko sammu ko sihiri ko wani abu na cutarwa aka jeho masa shi to idan ya zo sai dai ya bugi jikin ya fada ya ƙasa me yasa saboda hisnul hasin ne katanga ce mai ƙarfi ka dafa kanka ba da dafa'in 'yan gargajiya ba da dafa'i na sunna ba kowace masifa ce za ta iya ratsa ka ba idan wani abin ya zo sai fada ƙasa sai dai ya samu matarka ko ya samu danka ko ya samu na kusa da kai amma kai dai Allah ba kariya saboda me Allah ya baka tsaro na musamman saboda yawan ambatansa da kake haka ibn qayyim ya faɗa Allah yayi masa rahama duk wanda ya bar zikiri ya bar ambatan Allah to yana tare da shedan ya zama abokinsa in dai baka zikirin nan da ake faɗa to wallahi ka sani shedan shine abokinka kullun kana cikin bakin ciki kullun fada da iyalinka kullum fada da abokananka kullum gaba ka kasa yin bacci wani ya ce wallahi sai in ta birge ma ne awanni ba na iya bacci kai zikiri ka gani nan da nan baccin zai zo kana kasa bacci kama subhanallahi walhamdulillah kai ta bugawa wallahi dai ka ji ka tafi tuntunin bakin cikin da zai hana ka baccin zaka kore shi damuwa zikiri yana maganin damuwa jininka ya hau ɗari kaza kana cikin bakin ciki kullum ka rasa me yake maka daɗi ka ma zikiri ka sha mamaki wallahi sai dai ka ba wani labari kuma ba yanda za a yi wanda yake zikiri fa ka gan shi a wargaje ka gan shi a gigice in ka ga mutum a gigice wani lafiya kuwa to ya bar Allah ne ko ya bar zikiri amma matukar yana zikiri ko masifa ta same shi Allah yana sauƙaƙa masifar ta zo mai cikin sauƙi fa'idojin zikiri a baki ba za a iya faɗa ba da haka ‘yan adam ko in ce mutum yana samun salama kwanciyar hankali da nutsuwa da ambatan Allah ne ta baraka ta'ala sannan zikiri yana raba mutum da munafurci in Allah ya soya da wanda ya lazimci ambaton Allah to ya fita daga layin munafukai saboda Allah ya ba da labari cewa su munafukai ba sa aiki don Allah yura'unan nas wala yadhkuruna Allah illa qalila ga aiki ba dan Allah ba aiki dan neman suna aiki dan riya nayi dan asan ina yi na bayar dan asan na bayar nayi wa wani dan asan nayi sannan kuma mutum yazo baya ambatan Allah munafiki ba yanda za a ambaci Allah baya baya iyawa ko ya fara sai ya bari kadan yake yi wala yadhkuruna Allah illa qalila mudhabdabina bayna dhalika la ilaha illa wala ila ha'ula baya iya zikiri da haka ina jiya maka tsoron in kaga zikiri yana maka nauyi je ka gwada imaninka in ka ga baka iya zama ka ambaci Allah yana damunka to karfa ka shiga layin munafukai da haka hirz ne li sahibihi minan nifaq duk wanda yake ambatan Allah Allah zai bashi kariya daga munafurci sannan zai samu farin ciki da kwanciyar hankali da raha kalbiya kamar yadda Qur'ani ya faɗa bayan wannan jama'a da zikiri ake samun kankarar zunubi in dai mutum yana zikiri to wallahi Allah zai share mai zunubinsa ko baka ce fa astaghfirullahi ba in dai kana ambatan Allah automatically zikirin yana cinye zunubi ne yake tasbihin ka yana cinye zunubinka karatun qur'anin ka yana cinye zunubinka hailalarka tana cinye zunubinka yahuddu al-khataya wa yuzhibuha sannan kuma ana kubutar da mai zikiri daga azabar Allah duk wanda yake zikiri yana ambatan Allah Allah zai bashi kariya daga azabarsa kamar yadda yazo a cikin hadisi ingantacce manzo Allah ya sanar da mu cewa duk wanda ya ce la ilaha illallah imam Ahmad ya rawaito shi a musnad wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir a rana ɗaya ya faɗi wannan sau ɗari ɗaya ya ce wallahi za a bashi ladan kamar ya ƴanta baiwa guda goma la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu zikiri ne kai guda ɗari a rana za a baka kamar ka ƴanta baiwa guda goma idlu ashra raqaba Allah kuma sannan za a rubuta maka lada guda ɗari sannan za a yafe maka kuskure da ka aikata guda ɗari kuma a wannan rana gaba ɗaya la ila illallah nan naka wa da la sharika lau da kai ta watakila bayan asubahi kafin ka tashi kanat lahu hirzan min ash-shaytan za ta baka kariya daga sharrin shaidan daga rudin shaidan daga fitinar shaidan wa yake samu ya samu wani kariya na musamman kafin ya fita yi la ilaha illallah wa da la sharika lau lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir guda ɗari a rana ɗaya ga falalar da zaka samu sannan kuma Allah zai baka kariya ta musamman daga shedan ko hadari ne zai same ka wallahi sai ya zo maka da sauki ko wani abu ne da Allah ya kaddara zai same ka albarkacin zikirin nan da ambatan Allah da kai sai Allah ya kawo maka da ainihin wato sauki a wata riwayar manzon Allah ya ce duk wanda ya ce subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi sau ɗari ɗaya duk zunubinsa an yafe masa a ranar me kake nema sama da wannan yanzu ba za ka yi wannan ba amma wallahi ka duba ka gani ina tabbatar maka sai shaidan ya hana ka yi sai ka yi sati biyu ba kai ba ka zauna ka lissafa subhanallahi wa bihamdi 100 ka duba malam falala azkar wancan addu'ar kaza wannan addu'ar kaza wannan addu'ar kaza falala kan falala kan falala amma duka sai shaidan ya raba ka da shi sai hada ka da wayarka ka kwana kana chatting ko bacci baya zuwa mutum yana leke-leken wayan nan karfe uku za ka mutum yana ta fafatawa sai dab da asuba bacci ya dauke saboda shaidan ya hana shi zuwa asuba la ilaha illallah ghafla rabkana Allah ka kare mu da karewarka Imam Hassan Basri yana cewa um, ku nemi wato jin daɗi da ɗanɗanon imani a cikin abubuwa guda uku ku yawaita sallah duk wanda yake so ya ji taste ɗanɗano mai daɗi na imani ka san imani yana da taste yana da ɗanɗano amma ba mai sanin su sai mai shi ba a sayarwa a kasuwa ustaz ba a zo a bi alayi ana raba shi ba a zuwa a sata ba a kwata ɗanɗanin imani ba a zuwa a yi babakere aiki aiki aiki aiki da shi ake samu yace kuna so ku samu danganan imani ku neme shi cikin abubuwa guda uku ku yawaita sallah as-sala as-sala nafila a gida nafila a masallaci nafila a shagonka nafila a kasuwa nafila a makaranta sallah sallah sallah kaga junaidu mahaifiya ce ta yi mai addu'a annabi ya ce addu'ar mahaifiya ko mahaifi na sharri ko na alkhairi Allah yana gaggawan karba amma wallahi a junaidi saboda tsabar sallah Allah ya kubutar da shi da mummunan addu'a da mahaifiyarsa ta masa Allah ya kare shi mahaifiyarsa ce ta zo tana kiran shi ta ce ya junaid ya ce ya rabbi ummi wa salati ya rabbi ga mahaifiyata tana kira ga darajar mahaifiya ga kuma sallah ta ina yi ga daɗin sallah Junaidu ya kasa daina yin sallah ya amsa mahaifiyarsa yana ganin hakkin Allah ne bari ya cika hakkin Allah kafin ya gama sallah ta tafi ta yi zuciya ta dawo washe gari ta samu Junaidu yana sallah ta ce Junaidu ya ce ya rabbi ummi wa salati ya rab ga mahaifiyata ya ubangiji ga sallah ta a zuciyarsa yake fada Junaidu ya ce bari ya kammala sallah tsohuwan nan ta tafi junaidu ya manta cewa idan mahaifanka sun kira ka ko kana sallar nafila ne to yankewa ke na farilla ne ba a yankewa da ta zo na uku ta kira junaidu bai zo ba ka duba tarbiyya ɗanta ne yana sallah amma ba za ta shiga ɗakinsa inda yake ba sai ta juya ta ce ta ce wannan yaron ya ubangiji kada ka ɗauki ransa sai ka nuna mai bakin cikin haɗuwa da karuwa ba juninsa sallah ba ba juninsa ibada ba to ka sa ya ci karo da karuwa junaidu fa jeji ya je waje ya gina ɗaki na itace ya yi matakala a sama bai da aiki sai sallah sai dai fita ya nema abinci ya ce dawa ya sallah kuma wallahi hakan aka yi sai da ya ci karo da karuwa aka yi wa wata ciki aka ce shi ya mata ta yi masa sharri almuhim sai da aka dauko shi aka kawo shi gaban sarki saboda addu'ar mahaifiya amma Allah ya tsare masa mutunci saboda albarkar sallar da yake yi sai Allah ya kara mai daraja akan wannan kesin da ya faru ku yawaita sallah ba abu mai daɗi irin sallah jama'a sallah tana da ɗanɗano sallar dare tana da daɗi sallar walha tana da daɗi sallar nafila yana da daɗi rike zikirin sallah da wuridin sallah yana da daɗi ga wanda Allah ya rubuta masa dace a kai wallahi alazim ina gaya muku kamar yadda na faɗa ba abu ne da ake sayan sa a kasuwa ba ba kowa yake samun shi ba rabo ne wani yanzu zai ji wannan magana sai ya ji kawai kamar bata lokaci ne kamar zarunce ne bai shi da rabo amma mai sallah mai sallah wanda ya saba yana nafila malam in bai yi ba ji zai kamar bai da lafiya musamman sallar dare la ilaha illallah mantawa kake da komai wallahi ka ji ga kaga Allah amma waye yake iya yi Abdullahi dan Umar yayi mafarki yace gashi an nuna mai wutar jahannama an sa mutane a layi ana ta sa su ana ta turawa ana ta sa su sai da aka zo kansa sai ya farka a tura wancan a kubutar da wannan a tura wancan a kubutar da wannan ana zuwa kansa sai ya farka ha sai gan shashin fada sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaji kaji abin da ya faɗi manzo Allah ce ni'mar rajulu abdullah law kana yusalli min al-layl ma dalla da bawan Allah mutumin kirki abdullah ibnu umar ina ma da kana sallar dare malamai suka ce sallar dare tana hana mutum shiga jahannama kaware sallaya kaware wurin sallah a ɗakinka a turakarka duk inda za a buga aje a dawo inda da lafiya da dama ta shi kai sallah ita ce ibadar da aka ce ko mutum bai yi ta ba inda ya saba yana yi ranar da yi makara shi wai hana shi ko tafiya Allah zai ce mala'iku ku ta rubuta masa a matsayin yana yin sallar nan sallar dare tana da ɗanɗano sallar dare tana da daɗi tana da falala annabi cikin dare yake tashi ya tafi gidan yassa fatima gidan ali bin abi talib ya je wata rana tsakar dare sun rufe kofa suna bacci ya kwankwasa kofa su aliyu suka ce wa yake buga kofa nan suka zo suna duba sai suka babban bako a nan muhammad sallallahu alaihi wasallam yana zuwa bai tsaya ko ina ba sai tsakiyar ɗakin su akan shimfidar su ya zauna tsakanin fatima da aliyu ɗayan su ya ce sai da naji sanyin tafin kafan annabi a jikina saboda sanyin dare kun san me ya ce musu ku yaran nan kuna tashi ku sallah da daddare kuwa kurin abin da ya tambaye su kenan ku yaran nan kuna tashi ku sallah da daddare kuwa kawai tashi ya tafi alaihi salatu wassalam abu na biyu ya ce ku nemi samun ɗanɗanon imani da zikiri wanda shine nake magana yanzu a kai abu na uku wa kira'atul qur'an ku yawaita karatun ƙur'ani duk mai karanta ƙur'ani akai akai akai akai da yawa to insha Allah zai samu ɗanɗanon imani kuma waɗannan su ne zikirin ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا Allah ya ce duk wanda ya kaurace wa ambatona yana da rayuwa mai kunci ba sai na fassara maka rayuwa mai kunci ba waman a'rada an zikiri baka zikiri baka damu da zikiri ba ba shine sha'aninka ba za ka yi rayuwa mai kunci inji Allah bakin ciki ya dame ka asara ta dame ka bacin rai ya dame ka kowa yana samu ya dan huta kai baka da hutu gashi dai kana rayuwa ga riga ga wando ga gidan zama ga mota mai tsada amma baka jin daɗi wallahi ya ƴan uwana akwai mutane da suna rayuwa ne kawai yanda kawai dai suna rayuwa amma magana daɗi ba sa jin daɗi ba san daɗi ba ko mace tana rayuwa ce ai ita kwata kwata mutum daɗin rayuwa ba kowa ne yana rayuwa Allah zai iya tara maka komai ya cire maka jin daɗin rayuwar amma mai imani mai ambatan Allah ba shi da dank wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qur'ani yace sai mun tashe shi ran tashin kiyama makaho zai tsaurin ido ya ce wa Allah ya rabbi lima hashartani a'ma ya Allah dan me za a tashe ni makafo wa kad kuntu basira alhali a duniya ina kallo ina da ido qala Allah zai ce da shi kadalika kamar haka atatka ayatuna ayoyinmu suka zo maka aka yi maka wa'azi aka yi maka gargadi aka ja maka kunne aka yi maka fada fanasitaha fataraktaha ka ka karanta ayoyin ka ka yi wa'azi amfani da wa'azin ka bar abin da aka gaya maka zuciyarka a gekashe zuciyarka a bushe ayi a gama ayi a gama ayi a gama mu tafi harka harka akwai harka a cikin kiyama akwai kwanciyar kabari yana gaban ka wallahi wa kadhalika al-yawma tunsa kai ma yau haka za a rabu da kai a barka ai banza da kai saboda arata an zikrillah annabi yusufa rijiya aka aka dungume shi da ransa aka dauke shi aka tsunduma shi a rijiya yusuf alaihi salam ba ku karanta kisa annabi yusuf ba yana fadawa cikin rijiya ka san me wallahi zikiri yayi yaushe zan zo wata damuwa ta dame ni ba zan yi zikiri ba yaushe zan zo wani bacin rai ya dame ni ba zan yi zikiri ba yaushe wani zai sa ni a gaba ba zan ambaci Allah ba yaushe wani zai zo ya dame ni a rayuwa ba zan kira Allah ba yaushe zan yi wata rayuwa ina jin ban da kaza ban da kaza ba zan kira Allah ba rijiya yana tsunduma wallahi Allah ya tuna kuma wallahi sai da Allah ya kubutar da shi yana fadawa a rijiyar tana da kogo da wani dutse kawai sai ya dira akan dutsen ga ruwan yana gani gashi ana ɗiban ruwa ana nan sai wasu suka zo ɗiban ruwa matafiya suna leƙa su suka wani mutum kyakkyawa a cikin rijiyar suka ce a'a yau mun yi tsunta suka zira suka yi mai magana suka ce kama ka fito me ya fitar da shi ambatan Allah nabiyullah annabin Allah ya kubuta da zikiri annabi Musa alaihi salatu wassalam da ya zo yana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala yace Allah hada shi da dan uwansa Allah ya buɗe masa bakinsa Allah ya bashi wanda zai taimake shi a da'awa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani ya Allah ka warware i'ina tamtama fa'fa'a ita ce i'ina da take harshe na yafqahu qawli don mutane na su rinka fahimtar zance na su rinka gane wa'azina su rinka gane karatuna waje alli waziran min ahli ba ni waziri cikin yan uwana iyalina haruna akhi dan uwana harun ushdud bihi azri ka karfafe ni da shi wa ashriku fi amri ka bashi annabta kamar yadda ka bani lash saboda me kai nusabbihaka kaseera ya Allah dan mu rinka yin tasbihi da yawa da ni da shi wa nazkuraka kaseera kuma mu rinka ambatanka da yawa da ni da Harun duba duk wannan shimfida da ya gaba daya menene abin da yake bukata a bashi dan uwa da zai taimake shi kai nusabbihaka me nusabbihaka subhanallahi inda baka iya yin yanzu an idan da sallar farilla kamar an soke ka da allura put ka tashi ka fita me za ka yi karshen ka dai waya ce za ka duba whatsapp ne aka turo maka ko text message wataƙila ma zagin ka wani yayi kai ba kai zikiri ba ka je ka bude zagi tasbih wa nazkuraka kathira ya Allah zamu ambace ka da yawa da yawa da yawa kaji kathira nusabbihaka kathira dama na ga muku zikiri mai ake so ayi da yawa wa nazkuraka kathira innaka kunta bina basira قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى Allah ya ce tambayan da kai roƙon da kai duk an baka gaba daya annabi Musa ya rayu yana zikiri annabi Yunus annabin Allah Allah ya jarrabe shi Yunus ibn Matta an tura shi zuwa ga mutanen Nainawa ya je musu wa'azi ya musu wa'azi ya musu wa'azi ba su ji ba ya ce Allah Allah Allah Allah ya kira su Allah ba su karba ba suka yi zuci suka tafi suka bar shi sai ya fushi ya ce ya bar garin me yasa ya fushi annabi Yunus yaya zan zo ina yi wa mutane kira ina kiran zuwa ga Allah sun ki su dauka sai zuciya sai tafi tafiyan nan da zai sai ya je bakin koyi ashe jirgi zai hau ya tafi da zai tafi da kafa ba ya je ya hau jirgi yana hawa jirgi ashe masu jirgi ana tafiya sun yi overload jirgi ya nuna fa zai kife da ƙarshe masu jirgi suka ce dole sai an cire mutum ɗaya ya sauka a ina a tsakiyar teku waye zai sauka kowa ya ce shi bai zai sauka ba sai aka ce ayi ƙura annabi yunus ya ce ayi ƙura aka yi ana yin ƙura'ar malam sai ta fada kansa ya ce bismillahi sai ya tsunduma cikin kogi yana tsunduma a shekifi bakinsa abu da kurin sai haɗe shi malam ka san girman kifi akwai kifayen da girmansu baki ba zai iya bayani ba wallahi halitta Allah ce a kwance a cikin ruwa Allah ya baro kansa ne don ya haɗe mutum karkai mamaki akwai kifin da zai iya haɗe jirgi ma kawai sai ya ji shi a cikin cikin kifi me ya faru yana dubawa ya ga duhun cikin kifi kuma Allah bai kashe shi ba bai mutu ba ya ga duhun cikin kogi kawai sai kama tasbihi wallahi wa inna yunus lamin al-mursalin iz abaka ila al-fulk al-mashhun fasahama kaji fakana min al-mudhadina shine maganar qur'ar kenan ya fada qur'ar ta fada akan sa faltaqamahu al-hutu wa huwa mulim me wa huwa mulim ashe Allah ne ya zarge shi cewa dan me na tura ka wa'azi mutane sun ki su karba zaka yi fushi ba fushi ji ko ma ka je ka ci gaba da yin wa'azi wai wannan fushin da ya yarbar mutanensa shine Allah ijarrabe shi yasa kifi ya haɗe shi Allah ya ce falawla annahu kana minal musabbihina da ba dan annabi Yunus ya zama cikin masu yin tasbihi ba tasbihi tasbihi tasbihi la labitha fi batnihi da zai ta zama a cikin cikin kifin nan ila yawmi yub'asun har zuwa tashin alkiyama me ya kubutar da shi tasbihi na man na gaya muku zikiri yana kubutar da mutum daga dukkan bakin ciki da bacin rai ya rabu ka sanya mu cikin zakirin Allah kaseeran wal zakirat aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin wa qumu ila salatikum yarhamukumullah